وقولي وبعد كتاب حلية طالب العلم نمالا بكر بن عبد الله أبو زيد وأنكم شين درسنا دريد هدو درس da ya gabata mun karkare sharhin da sheik muhammad salih al-uthaymin ya yi game da maganar malam bakar bin abdullah abu zaid game da yadda ɗalibin ilimi zai tsara labirari ɗinsa ɗakin karatu kenan da irin littattafan da ya kamata labirari ɗin mutum ta ƙunsa na manya-manyan malaman musulunci da irin rubuce-rubucensu masu tsada alal mu'allif rahimahullahu ta'ala a taamulu ma'al kitab sai hilya ta hamsin da ɗaya. التعامل مع الكتاب wato mu'amala da littafi yanda ɗalibin ilimi ya kamata ya mu'amalanci littafi la tastafid min kitabin malam bakar ya ce ba za ka taɓa fa'idantuwa da littafi ba hatta ta'arifas ilaha mu'allifihi fihi har sai ka gano salon yare da zance irin na mawallafin littafin a cikin littafin shi sa za ga duk littafin da za a karanta mukan karanta shi min gilafin ila gilafin saboda wannan zai ba mu abinda mala yake magana a nan wai ba za ka samu fa'idar littafi ba har sai ka gane istilahin da malamin ya yi amfani da shi a cikin littafin in ba haka ba za ka karanta littafin shi malamin ya yi gabas kai kuma fahimta ka ta yi yamma saboda akwai wasu terminologies da yake amfani da su kai baka karanta kuma galibi a farkon littafin malami yake rubuta ga irin hanyar da za a shiga cikin littafinsa cikin sauki a fahimta ga irin terminologies ɗin da ya amfani da su wanda in na ce kaza ko na rubuta kaza kaza nake nufi to in ka karanta wannan kamar yadda jami'u tirmidhi duk da kafin mu shiga cikin littafin har sai da aka kosa amma in ka duba rashin karanta wannan ka'idojin kafin mu shiga na daga cikin abin da zai wahal da mu wajen gane kan littafin amma yanzu na san shigar mu cikin littafin ya sauƙaƙa mana gaya wajen gane salalai ko irin wato terms ɗin da shi ainihin abu isa tirmizi ke amfani da su ya ce kaza ga abin da yake nufi to shine nan ma malai yake gaya mana cewa ɗalibin ilimi ba zai fa'idantu da littafi ba har sai ya gane terms ɗin da mai littafin yake amfani da su wa kathiran ma takunu lil muqaddimatu kashifatan an zalika yace sau da yawa kuma muqaddimar littafi ita take bayyanar da haka sai mutum ya ga kawai a shiga cikin littafin kitabu tsahara wanzu wani kawai so yayi da mun zo jami'ar turmizi kawai a ce kitabu tsahara kawai a shiga ciki an gane ko saboda yana ganin kamar wayancan bayanan duk kamar babu bukatar su kuma galibi wannan terms din marubuci yana kawo su ne a muqaddima da hakan kana tsallake muqaddima to gaskiya in dai ba ka san dama terms din malamin ba a wasu wuraren to karanta littafin malami zai maka wahala da kuma fahimtar malami fabda min alkitabi bi qira'ati muqaddimati daga kowane littafi in za ka karanta shi fara karanta muqaddimar littafin wannan ita ce maganar malam bakar bin abdullah abu zaid a sharh sai shek uthaymin zai sharhin wannan magana sai ce a ta'amulu ma'al kitab ya kunu bi umuri wai mu'amalantar littafi tana kasancewa da al'amura kamar haka al'awwal na farko ma'arifatu mawdu'ihi sanin wai shi littafin na akan me aka rubuta shi mawdu'in littafin shi kansa hatta ya tafi da insanu minhu har wannan ya ba wa mutum damar fa'idantar littafin li'annahu ya hataju ila takhassusin domin yana da bukatuwar wato a takhassus idan littafin akan kana neman littafin da ake magana shi sa za ga ko littafi ya zama kamar irin hatsin bara komai yana kawowa amma za ga sai a ce babun fi kaza saboda ka san ga abin da za a faɗa a cikin babu kitabun kaza don ka gane wannan kitab ɗin littafi ne mai zaman kansa akan abu kaza shine takassus ɗin to shi sa a cikin littafin za a gaya maka wannan littafin ga babukansa ga fihirsa ɗinsa ga kaza ga kaza da ke cikinsa fataqra'a kitab fataqra'u kitaba zaka iya karanta littafi wa anta la tadri ma huwa baka ma san wani littafi bane saboda akan me littafin yake magana ba baka sani to sai ga ka karanta littafi baka san littafin ma yanda ya dosa ba rubbama yakunu kitaba sha'awaza wani lokaci wakila littafi ne na rufa ido da yake koyar da tsubbu amma rashin karanta da daga mukaddima ma za a gane kai wannan wannan wannan kawai ba layin ka bane an gane ko ga wajen wani littafin za ga an kayata shi amma bango mai kyau sai ga yana ta sheki yana daukan idanka to da ka je wajen masu littafai dan bude ka dan duba mukaddima anan za ka gane tarkace aka zuba a ciki ko abubuwa ne masu fa'ida amma in dai bango ne yake daukan ka lalle zaka zaka zama hadibu na billahi an gane ko dan wani littafin za ga sha'awaza ne kawai ana koya wa mutane dabo da abin da damfara da duba au sihirin ko sihiri au baɗilin ko kuma wani littafin tatsuniyoyi ne kawai a ciki falabudda an ta'arifa mawdu'ahu da haka babu makawa ɗalibin ilimi sai ka san topic ɗin da ake wato littafin yake magana akai wannan abu na farko kenan thaniyan shakku saimin yake cewa al'amari na biyu labudda an ta'arifa mustalahatihi kuma ba makawa sai ka san mustalahat na wannan littafin ma'ana mai littafin in ya ce kaza me yake nufi in yi kaza me yake nufi da haka in yi kaza cikin baka me yake nufi akwai wasu abubuwa da zai dinga akwai musamman rumuz za ga wani galibi yakan yi rumuz rumuz su ne wasu inkiyoyi kawai zai ce in kaga na rubuta kaza a cikin littafin kaza nake nufi yanzu misali zai iya cewa malaman hadisi nan da in kaga na rubuta dal abu dawud nake nufi in kaga na sa mim jim ibn maja nake nufi in na sa ba bukhari nake nufi sai duk baka karanta bangon littafin ba kawai kana ciki sai kana can sai ka sa ba ya zaka ka fahimci ba din me take nufi kaga zaka samu matsala sai ga sai ka kana ta ja mata layi duk inda ka ga ba sai ka ja layi saboda baka gane menene wannan ba duk inda ka ga ya sa mim jim sai ka to me yake nufi da mim ji sai ka ja layi a gurin sai kai littafin ka ga kai kata kata da shi saboda wasu kalmomi da ka karanta bangon littafin ko muqaddimar littafin duk da ka huta wa hadha fil ghalib yakun li muqallidin wannan a mafi yawan lokuta yakan kasance ga muqallidi wanda ba malami ba li'anna ma'rifatul ma'rifatul mustalahat domin sanin mustalahat ya hasulu biha fil waqi annaka tafazu awqatin kathira wannan zai yi kyau sosai a lokaci guda za ka kana kiyaye lokutan kamasu yawa za ga da ka shiga littafi nan da nan sai ga kana karanta littafin kana fahimta ba ka samun wani rudewa da rikirkicewa da zai dinga tsayar da kai ci ma lokaci wa hadha yaf'aluhu an-nasu fi muqaddimatil kutub wannan shine abinda malamai suke yi ko kuma malamai suke yi a muqaddimal littafai fa matsalan ga misali zai baka na'rifu anna sahiba bulugul sahiba bulugul maram mun sani anna sahiba bulugul maram ibnu hajar mai bulugul maram idza qala ya bangon littafin sa shi ma a farkon muqaddima sa abin da yace in kaji na ce kaza kaza nake nufi in na ce kaga ai a farkon littafin yace idza qala muttafaqun alai idan yace muttafaqun alai wa yake nufi bukhari da muslim ya'ani rawahu al-bukhari wa muslim to amma sahibul muntaqa shi kuma yace muttafaqun alai ba bukhari da muslim kadai yake nufi ba da haka in ka ɗauki terms ɗin ibn hajar a bulugul maram ka ce to duk inda ka ga muttafaqun alai haka za ka to za a gama da kai za ka je kai kai kai kai kai birinkaduwa domin shi sahibul muntaka shi kuma yace muttafaqun alai yana nufin ahmad bukhari wa muslim su shi ke nufi da muttafaqun alai in yace muttafaqun alai yana nufin har da imam ahmad imam bukhari da imam muslim waɗannan sun ittifaki wajen ruwaito hadisin a lokacin da shi kuma ibnu hajar yana nufin bukhari da muslim da aka ba ko da yaushe bane muttafaqun alaihi yake nufin bukhari da muslim sai in mai littafi ya ce haka yake nufi an gane ko da aka shi mai muntaka ala khilafi zalika shi kuma sabanin ibnu hajar ne a bulugul maram sahibul muntaka idza qala muttafaqun alaihi shi yace muttafaqun alaihi fa innahu ya'ani yana nufin annahu rawahu al-imam ahmad wal bukhari wa muslim كذلك أيضا في كتب الفقه هكما أتكلم تفهم فقه يفرق بين القولين أكم بمبنشي أتكلم تفهم فقه بين القولين والوجهين والروايتين والاهتمالين kama ya'rifu nasu kama ya'rifu nasu man tatabba'a kutubal fuqaha الروايتين عن الإمام والوجهين والوجهين عن الأصحاب لكن أصحاب المذهب الكبار أهل التوجيه والاهتمالين للتردد بين القولين kaga duk wannan fa a fiqhu fa in suka ce maka fihi qaulai fihi qaulani wannan wani wani wata, wata formula ce in yace suka ce fihi wajahan formula ce fihi riwayatan formula ce fihi ihimalain formula ce ihtimalain formula ce sai yake cewa kama ya arifun nas kamar yadda mutane za su iya sani man ta tabba a kutubal fuqaha duk wanda ya saba bibiyar littattafan malaman fiqh ba malaman hadisi ba ar riwayatain in aka ce fihi riwayatain ana nufin anil imam wal wajhain aka ce wajhain kuma alal ashab wato imamin wannan mazhabar in ka ji an ce kaulayin to ana nufin an samu kauli guda biyu daga shi founder din wannan mazhabar in imam malik ne aka ce fihi kaulani to imam malik yana da kauli guda biyu akan wannan amma in ka ji an ce wajahain akwai fuskoki guda biyu akan wannan maganar to almajiran imam malik ashabul mazhab su kuma su ne suke da maganganu guda biyu a cikin wannan maganar in kuma kaji an ce ashabul mazhab wato ashab lakin ashabul mazhabil kibar sai dai in aka ce ashab wajhain ashab to ana nufin sahabbai ko ashabul mazhabil kibar ahlut tawjih wanda su ne ma'abuta tawjihi wal ihtimalain in kuma aka ci kaji an ce fihi ihtimalain to litaraddud bainal qawlain ana nufin akwai taraddudi tsakanin qaulika qaulain wato qaulin guda biyu wal qaulaini a ammu min zalika kulli amma qaulaini ma'anarsa ta fi fadi fiye da ihtimalain da sauransu kadhalika yuhtaju an ta'rifa haka ake buƙatar ka san wannan matsalan idza qala al muallif ijma'an yanzu idan mawallafin littafi ya ce wannan maganar an yi ijma'i akan ta au idza qala wifaqan ko yace wannan maganar an yi wifaq akanta idza qala ijma'an akwai bambanci ba akan yace wannan maganar an yi ittifaqi akanta wannan maganar an yi ijma'i akanta kar ka dauka duk istilahin iri ɗaya ne idan yace ijma'an ya'ani bainal umma wifaqan ma al-a'immati thalatha kaji ko yanzu misali in aka ce ijma'an ya'ani bainal umma kila imam abu hanifa imam malik imam shafi imam ahmad bin hanbal to in yace ijma duk sun hada kai in yace wifaq to a cikin su daya banda daya bai yadda da ra'ayin ba an samu a imma guda uku sun hada kai dayan baya ciki shine wifaq to yanzu da Allah ba bangon littafi ba mukaddima ka karanta ba ya zaka gane wannan kana cikin kana cikin karatu an ce a ce ijma'an me ake nufi da ijma wifaqan me ake nufi da wifaq kama huwa istilahu sahibul furu kaman yanda istilahin sahibul furu yake wa kadhalika baqiyatu ashabil mazahib haka ragowar ashabul mazahib su ma suna da istilahat kullun lahu istilahun kowanne yana da istilahin sa ba lokacin za ku iya tunawa wanda muka karanta fatuhu rabbil bariya sharhin da doktor ko professor muhammad mansur sakwata hafizahullah ta'ala ya rubuta in kun tuna lokacin da muka karanta littafin ai kusan a mukaddima ya kawo mana irin waɗannan ko wanda suke suka bibiyo wannan ina jin a mukaddima nan mun yi wajen darasi ya kai wajen goma sha tara duk yana ta fitar da waɗannan a cikin malikiyar ma wato gane terms din malikiyar kai kanka za ka san ashe ba ma malikiyar ka sani ba kai iya terms din kawai ka gane abinda suka terms din su yake nufi kare banda kuma ka shiga wata mazhabar su ma suna da terms din su to shi yasa karanta muqaddimar littafi wannan gaskiya yana da fa'ida sosai fala budda an ta'rifa istilah al muallif dan haka babu makawan za ka karanta littafin malamin kana so kai masa adalci ko kuma yi wa littafin adalci ka fahimce shi to la budda sai ka karanta istilahin mawallafin ina fata an gane to sai mu tashi salisan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah gafarta mana fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh